أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na 246 wato babi da ke magana akan karamomi na waliyan Allah madaukakin sarki da falalarsu za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da biyar hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da biyar بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين قال ذلك الظن بك يا أبا يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في الكبية قال سعد أما والله لعدون بثلاث لعدون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأدل عمره وأدل فقره وأرئده للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمره فأنا رأيته بعد قد سقط هاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيجمزهن متفق عليه وانا حديثي ya kawo shi ne don ya gwada mana karama ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Sa'ad bin Abi Waqqas kamun mu shiga hadisin a sani sa'ad dan abi waqas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma sajib li sa'ad idza da'ak yace Allah duk lokacin da sa'ad ya roke ka ka amsa masa wannan addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa to kaga shi mustajabar da'awa ne da haka dan haka wannan hadisi da yayi wa wani mummunan addu'a saboda yayi masa ƙarya yayi masa sharri kuma ta kama shi shine malamin ya kawo an samu hadisi daga a Jabir dan Samura yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace mutanen Kufa sun kawo karan sa'ada wannan sa'ad bin abi waqqas lokacin khalifa sayyidina umar ya tura shine khalifa shine gwamna a kufa da haka mutanen garin sai suka kawo wato kamar a ce an kawo karan gwamna wajen shugaban kasa suka taso daga garinsu tun da suka kawo karan gwamnansu wajen amirul mumini shine sayyidina umar suka kawo kararsa da haka sayyidina umar da ya ji an kawo koke saboda shi mai adalci ne kuma yana so ya tsara haƙi sai ya sa a cire shi ya cire shi kuma sai ya sanya ammar ya je ya riƙe wato sai kuma a bincika a cikin koken da suka kawo na sa'ad suka ce na na farko bai iya sallah ba kaji sa'ad zumi a biyu wa sa'ad sahabu manzala ɗaya daga cikin aljanna na yana ciki ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna yana ciki amma kaji an kawo karar shi bai iya sallah ba na'am wannan shine koke na farko da suka kawo suka ce suna suna wato zarginsa da wannan da haka shi sayyidina Umar ya aika masa dan yana masa alkunya da Abu Ishaq yace masa ya kai Aba Ishaq waɗannan mutane sun kawo kokenka cewa ba ka iya sallah ba sai yace to ni dai ina rantsuwa da Allah yake ga sayyidina Umar ina ma rantsuwa da Allah irin sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ita nake yi watakila su suna da wata sallah ne na ba irin ta manzo Allah ba shi amma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu sallah ita nake musu ba wata nake yi daban ba har ma ya kwatanta ba zai ce bana kaucewa wato bana ragewa daga irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah yace na kai sallar isha a raka'o'i biyu mai karanta Fatiha da sura raka ta ta ƙarshe guda biyu kuma na karanta Fatiha ba haka manzo Allah yake sallah ba yake ga wa sayyidina Umar yake haka nake musu ya ga mushi yanda yake sallah yana rufe baki sai yace wallahi ni ma haka zato na yake gare ka wato dai ya ji ne a matsayin shi na shugaba ka a ce bai kuma ba yace amma ni ma zaton da nake maka kenan amma sai yace to aje a bincika a bar waɗannan da suka kawo ƙara aje kufa a bincika aji masallatai a tambaya yaya halin khalifa da aka cire to shi ne fa aka aika sayyidina Umar sai ya aika mutane zuwa kufa suna bi masallatai masallatai ba wani masallaci da suka san jama'a na taruwa sai sun je cewa khalifa ya turo mu yaya labarin wane to suna ta ina ko ina suka je sai a ce a'a mu ba mu san komai ba gare shi sai alheri yana mana komai lafiya to a cikin zagayen da suke yi sai suka je wani masallaci masallaci na na bani absi suka je wannan masallaci suka yi wannan bayani yadda suka a duk masallatai to shine sai wani mutum ya tashi daga cikin masallacin sunan mutumin Usama dan Katada sai ya ce musu ana miki alkunya da aba sa'ada sai ya ce musu tunda kun hada mu da Allah kuma khalifa ne ya aiko ku ni zan faɗa gaskiya wato kamar duk mutane da suke ba gaskiya suke faɗa ba wato kamar ana rufa rufa ana boyewa shi yanzu gashi zai faɗi gaskiya ya ce tun da dai an ce khalifa ne aiko ni zan faɗi gaskiya ya ce na farko cikin laifuffukan da sa'ad yake mana in ya tura mu mu tafi yaƙi shi baya zuwa shi sai ya tura mu sai ya noke kun ji ɗaya ya ce na biyu in an kawo ganima baya rabawa da adalci eh yana yin rabo na rabon kura sa'annan in yayi hukunci baya adalci da Allah ku ji wannan shaida akan sa'adan abi waqas kuma wallahi duk ƙarya yake kenan kaga darasi ne yanzu dan wani ya ba ƙarya kai ka daga hankalinka na a wannan lokaci da ake ciki dan wani ya ma ƙarya misali kai ta damuwa ka dubi waɗannan mutane to wannan abin da aka faɗi labari ya zo wa sayyidina har da ya ji magana ya ce to ni kuma na rande da Allah zan yi addu'a guda uku ya ce zan yi addu'a kan kuma ta na gaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya roki Allah ko yace Allah ka amsa wa sa'addin a lokacin da ya roke ka kaga wannan mutumin Abu Qatada ya tabbi kuskure ya yi shari a watan ba takwas ba ko a watan watan shida to shi ne sai ce wallahi sai na yi zan yi addu'a guda uku kowa na ji sai sa aini na sa ya ce ya ubangiji idan wannan bawa na ka ƙarya yake yi kawai ya tashi ne a cikin mutane don ya nuna cewa na ya iya magana don a tanshi don kamar yadda abubuwa da yawa suke faruwa yanzu haka mutane suke kaga da facebook da whatsapp sai mutum ya zauna a ɗaki kawai sai ya kyara labari to in ka yi wasa kana wannan sai ka haɗu da irin sa'ad eh ka yi wa mutane ƙarya sai ka haɗu da irinsa wani yana ɗaki ce Allah in wannan mutumin ƙarya yake Allah kai maka kaza kuma wallahi Allah sai ma da haka sai sayyidina sa'ad ya ce Allah idan wannan bawa na ƙarya yake ya tashi ne kawai saboda riya saboda ya jiyar da mutane ya ce Allah ina roƙonka ka tsawaita rayuwarsa ka tsawaita rayuwarsa ya ubangiji sa'annan Allah ka tsawaita talaucinsa amma na rayuwa sai ku ba ku ce komai ba kun ɗauka na ai mu ne muke son tsawon rayuwa bayan Allah ya ba sa neman tsawon rayuwa mu ne mu ma dan mun shiga wani tarko ne na shedan ai mu ne muke mu mu na nufin mu na mutanen yanzu mu ne muke tafiya sai mun rayu da yawa amma bayan Allah ai ba sa ba wannan ne a gaban su su damu wasu mutuwa da imani shine matsalar su ba ba magana wai karka mutu ba tunda ai komai kowa koma wakaci ya san ya mutu da haka kaga damuwar shi ne mutuwa da imani Allah ya samu samu in mutu ya samu wannan shi kenan ba maganan ya dade ba in kuma ya dade to Allah ya sa ya dade cikin alheri da haka yace Allah ka tsawaita rayuwarsa sa'annan ka tsawaita talaucin shi sa'annan yace Allah ka jarrabe shi da fitina waɗannan su ne addu'a da ya yi masa kuma wallahi duka aka Allah ya amsa ya tsufa ya tsufa har sai da jirarsa ta faɗo tana rufe masa ido eh saboda tsufa kuma a wannan lokacin in ya ga yan mata sai ya bi su yana taba su ya zama shaƙi tsoho mazinaci haka yake har ma idan aka tambaye shi ya kace aka sai ya ce tsoho ne tsoho ne kawai wanda aka fitile shi ya ce addu'ar sa'ad sai ta kama ni shi da kai shi yake faɗa ya ce addu'ar sa'ad sai ta kama ni abdulmalik dan umair wanda ya rawaito hadisin daga jabir dan samura yake cewa ni da nake gaya muku wannan magana wallahi na ganshi da ido na na ganshi wato jirarsa ta hawado akan tana rufe masa idanu kuma haka na ganshi in ya ga yan mata kawai sai ya bi su a guje wannan imam bukhari da imam muslim ne suka rawaito wannan hadisi to kaga dan adam sai ya kiyaye ya kiyaye mu mutane sharri da mun irin waɗannan bayan Allah suna nan ba dole ne ka san su ba kuma har gobe har jibi suna nan suna nan wani in ka cuce shi wallahi duk addu'ar da ya ma shi Allah ya amsa wani in kawar ƙarya ya ma addu'a sai Allah ya amsa da kaga mutum sai ya kiyaye kiyaye idan baka cuci kowa ba ko mutum ya ji ya ma addu'a ma yayi a banza dan Allah ba a zalimin kowa ba amma kai kakkai da kai zalunci dan kuma in kai zalunci to ka sani ka zama baka da immunity ka zama faka yau haka duk abin da aka je homa addu'a mara kyau ne in ma masu bokaye ne duk kika ga yazo jikinka Allah kiyaye وعن أروة بن الزبير رضي الله عنه أن سعد بن زيد أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاتمته أروى بنت أوس إلى مروان بن حكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما سوقه إلى سبع أرضين فقال له مروان لا أسألك بينا بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وقتلها في أرضها قال فما فما نيني منا فما ماتت نعم حتى ذهب نعم كما يوم فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر آه بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجزر تقول أصابني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار الذي خاتمه فيها فوقعت فيها فكانت قبرها آه قب آه قبرها to wannan hadisi ko tabbacin wancan hadisin ne sai dai shi kuma wancan na sa'id na sa'ad dan abi waqqas wannan kuma na sa'id ibn zaid duka sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an samu hadisi daga urwa dan zubair cewa sa'id dan zaid dan amru dan nufail wata mata ita kuma ana kiranta arwa ana kiranta arwa yar aus lokacin marwan bin hakam yana khalifa sai ta zo ta kawo karan sa'ad a sa'id dan zai da ta zo kawai sai ta zo ta ce masa kara ta zo wajen khalifa ta ce wai sa'id a dan zai da ya ci mata fili ya ci mata fili ya filinta ya ya ya ya kwace mata fili khalifa marwan dan haka mai kira sa'ad a ya kira sa'id ya ce masa ga mata ta kawo ƙararka cewa ka kwace mata fili ka ci mata ƙasa shi ne sai ya ce masa ni ni kamar ni a ce na karɓa mata ƙasa bayan ni dinnan na ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu ya ce shi hamarwan dan haka yake wani hadisi kadi yace ni dinnan na bi da kunne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya ci filin wani ko da da taki guda ne filin wani kaci taki to ranar tashin alkiyama wannan takin filin in za a ɗora ma shi za a ɗauko shi daga ƙasa ta bakwai daga ƙasa ta bakwai kaga filan nan daidai filan nan idan aka ce ma za a dora ma filan nan irin wannan irin wannan kaman wadda ta kai tsawon 500 misali nake na a wai misali ka san na 500 din ka san ko kwatan kwatan kwatan kwatan kasa guda ɗaya ba ta yi ba to haka za a yanku to ina wanda yake wanda yake hekta guda na ina wanda ya ci hekta goma za a yanko daga ƙasa ta bakwai kuma wallahi haka za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne haka za a yi shi yasa wanda ya san a ƙauye ya ci gona wani ya maida musu na yawa ka san da gonan wasu a maida za mu ganin lauya kasan yanzu mutane kawai mu matsayinmu musulmi mun juya mun zama kaman waɗanda ba musulmi ba wai mutum ya san cewa abu ba nashi bane amma wai zai ya ɗau lauya wannan wani irin abu ne mutum ya san bai da gaskiya wai zai ya ɗau lauya wai lauya ya je ko ce yi bayani a mai da shi ne gaskiya kaga wannan yana nuna fa kaman mutum ya gaba ɗaya ma bai yi niyyar zai je lahira ba fa kaman ba maganar lahira a cikin lamarin ba kyau ba kyau Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani shi yasa in mutum ya zama lauya musulmi to kawai ya tsaya ya yi kokari ya kiyaye dokokin Allah kar ya daidai tsaya wanda yake bai da gaskiya sai ya jijiye kare azzalimi Allah madaukakin sarki yana cewa ha antum ko jadaltum anhum ko fil hayatid dunya ko Allah ya ce fa man yujadilu Allah anhu yawm al-qiyamah amman yakunu alaihim wakila Allah ya ce ga ku nan a duniya kun tsaya kuna kare azzalimai kuna mujadala a kansu a faɗa ku faɗa a kansu sai Allah ya ce to zai ga wa zai kare su ran tashin kiyama wane ne in Allah ya fito da wani zai kai shi wuta zai ce a tsaya babu ya haka ba daidai ba ne kai karan kanka abu in ba naka ba ne ka sani tunda ka sani kuma shi kenan ka bar masu kaya kayansu in kuma wanda ya gabata ne kai kokari ka je ka sasanta yawa ka ba su kayan su kafin a je tashin alkiyama sahabbai suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ce musu kuka kawo mun shari'a wannan ya ce wani ya mun kaza wannan ya ce maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sai na muku hukunci abinda na fahimta sai ce mai yiwuwa a cikin ku akwai wanda ya san na dauki haƙin wani na bashi yace cikin ku duk wanda ya san na dau haƙin wani ya bashi na bashi ya sani yankin wuta na yanka masa na bashi da haka yi kokari ya maida wa mai kaya kayan shi kaga wannan ita ce rayuwar musulmi ba wani maganar runto a ciki eh musulmi baya runto Allah ya tsare mu da haka shi ya gaya masa cewa ya za a yi ni da na san wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cika san wani mutum da Allah ka ya za a yi ko kai yanzu ka cika san wani na nufin ai ba za ka ci ba shine sai ki khalifa Marwan ya ce masa wallahi bana neman wani dalili akan wata hujja kuma na gamsu na gamsu hakan ba ta faru ba amma sai shi sa'ad a sa'id yace ya ubangiji wannan mata idan ƙarya take Allah ka makantar da ita kun ji addu'ar ta shi kuma yace Allah ka makantar da ita sa'annan Allah ka kashe ta a cikin wannan filin filin da tace na na karba nata ta mun ƙarya Allah ka kashe ta a cikin sa shikenan sai sai sai yace marwayacin hadisi kenan yace matan nan ba ta mutu ba har sai da Allah ya makantar da ita sanan tana tafiya a cikin wannan filin da ya addu'a ta fada rijiya a cikin ta mutu duk addu'ar da yayi haka ne ta faru a ruwayar imam muslim daga muhammad dan zaid dan abdullahi dan dan umar yake cewa shi ya ganta tana makauniya tana bin garu tana bin garu tana dafawa tana tafiya da kanta ita ma take fara take cewa addu'ar sa'id ta kama ni addu'ar sa'id ta kama ni kuma haka ta ta wuce wata rijiya a cikin wannan filin wadda ta yi rigima da shi a kansa ta wada ciki sai ya zama shi ne kabarinta daman da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta mai amsashi ya ce inji manzon Allah sallallahu sallama manzon Allah sallallahu sallama yace wacce da'awatul mazlum fa innahu bayna laysa bainaha wa bainallahi hijab ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninsa da Allah kuma wannan ba har kowa da kowa ne shi yasa kanka ji ana cewa Allah ya yi sakana ta dariya in dai kai zalunci zaka kama idan aka zalunci mutum ya ce ya barwa Allah Allah rantsuwa yake yi Allah rantsuwa yake cewa yadda Allah yake cewa wa izzati wa jalali la ansurannahu walau ba'da hayy Allah ya ce ina rantsuwa da buwayata da girma na ko da ba yanzu wani zan taimaki wannan ba domin Allah yana da jinkiri saboda jarabawa eh sai kaga Allah yana daga yana daga mutane kafa وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت آه لما حضرت أهود دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقدي وصوت لإخوانك إخوانك خيرا فأتبعنا فكان أول كتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لن تجب نفسي أن أتركه, أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا كيوم ودعت ودعته غير أذنه فجعلته في قبري على هدتي رواه البخاري an samu hadisi daga Jabir dan Abdullahi yake cewa ya dala ta ƙara tabbata a gare su yake cewa ranar da aka je yakin Uhud sai shi Abdullahi ya kira a shi ya kira Jabir wato ana washe gari za a soma yaki shi da kansa ya ce masa ina gafa gobe za a kashe ni ya ce gobe na gana ciki na farko farko da za a da zan yi shahada yake gaya wa ɗansa da ce cikin dare ya kira ne yake gaya mu haka ya ce daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ganna cikin na farko farko da za a kashe kuma yake je wa dan sai yace ka san kuma ban da wani wanda nake ji da shi in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaman kai wato manzo Allah ne kawai ke ji da shi fiye da da shi yace masa kuma ka san ana dina bashi da haka ina ma wasu ce ka biya mun bashi bayan dan ni goban na ga za a kashe sannan ka yi ka rike yan uwanka da kyau yace da aka wayi gari sai zama ko shi ne na farko wanda aka kashe shi ne na farko wanda aka kashe a yaƙin uhudu yace ni na birne shi amma da za a binne shi aka sa su su biyu a cikin kabari yace bayan wata shida sai na ga na san inda aka binne sai na ce kai bai kamata na bar babana da wani a kabari ba sai na je na tono shi yace wallahi sai na ga shi yanda na sa shi haka yake yanda na sa shi haka yake yace sai dai kullun shi da aka yanka aka ci da shi a wajen lokacin wato da aka kashe shi sai na sanya shi a cikin kabari guda daya wato shi kadai wannan kaga ya kawo ya gaya mana cewa akwai bayan Allah da kasa ba ta cin su eh wannan kuma kyauta ce Allah yake wa kowa kuma dan kasa ta cin jikin ka ba yana nufin wai ba kai ba aljanna kake ba baya nufin haka ta yiwa Allah yana iya ba kowa kyauta ce irin tashi shi wannan Jabir dan Abdullahi wato shi Abdullahi da aka kashe shi shine sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yanda aka daddatsa shi manzo Allah ya ce wa sahabbai su rufe gawan kada su bari dan ya gani dan zai dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jabir bazan ma albishir da mutuwar babanka ba shi mana Abdullahi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa babu wani mutum da bayan ya mutu Allah yayi magana da shi shi da shi ba tafinta sai babanka sai Abdullahi Allah yayi magana da shi shi da shi Allah ya ce masa ka roƙi duk abin da kake so na baka kun san me ya roƙa yace so yake Allah ya dawo da shi duniya a sake kashe shi Allah ya ce a na riga na zartar da hukunci ba za a koma sai ya ce to Allah ina roƙonka ka sanar da na baya irin matsayin da muka samu da ka bani yanzu ai shine sanadiyar wannan aya da Allah yake cewa wala ta hasabanna allazina qutilu ai sanadiyar saukanta kenan wala ta hasabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi da haka Allah ya saukar da wannan aya shine sanarwar da yake wa mu'minai sha kar ku dauka wanda aka ce su saboda tafarkin Allah wai sun mutuwa suka yi wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki yana sa rayukansu a cikin jikunan tsuntsaye suna yawo a jikin al'arshin Allah suna nan duk wanda yake haka rai shi kun san mu jikin mu ai jiki ne kawai ko wannan ba shi ne wannan nama ne da kashi da da ruwa da jini ba shi ne kai ba ai kai kai ne ranka ne kai in aka cire ranka ai ba kai bane ko saura nama da kashi me yasa kaga idan mutum ya mutu sai sunan shi ya canza sai zama gawa na gawa kuma kowa dole ya san gawa ne za ka jin da mutum ya zo sai ya ce ina gawa take ba zai ce ina alhaji bala ba na babu ya san shi ya tafi za ka ji ana amiko gawar a kawo gawar ina take ai mata sallah an gama saboda kai ran an riga an cire shi yasa ake san mutum ya lura da ranshi ba wai gangan jikinsa ba eh ba laifi a gyara jiki amma dai bayan an gyara rai eh ran shi ne ya fi kowanne muhimmanci a jikin a dan adam nan shi ne mutum to shi ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan albishir akan mahaifinsa kuma bashin da ake masa akwai hadisi da ya faɗi bashin da yawa har yake ɗan yake cewa ina zai samu yake cewa ina zai zai samu yadda zai biya a na wani sahabi ne shi kuma daban na tuna yin da yake cewa ista'in bi maulaka yana nufin ya ringa roƙon Allah kuma haka shi ma wannan ya biya haka shi ma wancan ya biya duka wannan wato tsari ne na Allah madaukakin sarki wannan hadisi yana gwada mana ba laifi ka ci bashi amma ka biya na eh amma ka biya sanan ba laifi ba kyau ka ci bashi da niyyar ba za ka biya ba wanda zai ci bashi ba da niyyar ba zai biya ba barawo ne an gane hukuncin sa hukuncin sata ne bashi ibada ne alhamdulillah an dabban ba mutane lokaci kowa zai dawo da shi insha Allah ba ku ko ba nan ba insha Allah insha Allah eh insha Allah da haka kaga an dawo da su sai a ba wasu alheri ne eh kaga wata ilama a cikin wanda aka ba rancen wani ma ya zo ya ce gashi shi ma a ba wasu eh haka ake fata saboda shi arziki na Allah ne inda har da gaske mutum neman yake yi sai ga Allah ya buda masa shi Allah shi yake ba mutane arziki Allah ka ba mu وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا آه خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين آه بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق وفي بعدها أن الرجلين أسيد بن هدير وعباد بن بشر رضي الله عنهما أسامة حديثي daga Anas yadda Allah su fara tabbata a gare su cewa wasu mutane guda biyu wato su ne wanda aka kawo ruwayar a bukari sunayensu wato da usaid bin hudair da kuma ubad bin bishir su biyu sun je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun dade suna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har dare kuma daren ya zama mai duhu babu farin wata suna da sanda kowannensu da sanda a hannun shi kan suna yawo da sanda saboda kwari da abin nan sai da za su kai sallama za su tafi gida cikin dare gashi mai duhu sai sanda ɗaya kawai sai ta kunna fitila sanda sai ta kama haske sai ya zama suna gallon gaban sai yadda kasanto tila suna tafiya har to amma ba gidansu ɗaya ba sandar da yake a cikin su ta kama haske sai suna bin hannan sai suna tafiya sai suka zo mararraba inda za su rabu kowa hanyar gidansu daban sai wannan haske a jikin sandar sai ya rage gida biyu sai ɗayan ya koma sandar ɗaya da shi ma haka suka haska har gida sai da suka je gida sai suka ɗauke wannan karama ce eh daga cikin karamomin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da usair da ubad haka Allah madaukakin sarki yayi musu kowa da yaje gida shikenan hasira Allah yana samun haske har yayi ta gidansa to alhamdulillah sai mu tsaya nan saboda wannan hadisin da yawa na amin assalamu alaikum malam Allah ya kara wa annabi daraja kuma Allah ya kara mana kunshi amin malam yana halatta mutum ya yi wankan tsarki ba tare da mani ya fita masa ba kuma malam don Allah a muna baran addu'a to wankan tsarki ana nufin wankan ibada ko ana yi mana ga wankan juma'a na ga wankan idi na ga ga sunan ga sunan duk wankan duk wankan tsarki ne amma dai wankan janaba ake kiran wancan na amma in dai wankan ibada kake nufi to ana yi shi ba sai maganan wani abu ya fita in wancan ya fita kuma mani ya fita a jikin mutum shi wankan janaba yake wallahu alam na'am in zo sai mu hada addu'a na'am bismillah alaikum assalam alaikum assalam amin ba ku ce amin ba jama'a yawwa sallallahu alaihi wasallam gaskiya amin akwai abubuwa da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mu'ujizozi wasu an tabbatar da su tabbatarwa na karatu wasu kuma ba a tabbatar da su ba amma ba wai dan ana musu su ba wanda suka fi wannan sun faru ai misali amma inda za ka ce kana neman misali kaga in ka kawo za ka ce ka duba hadisi kaza ka duba wuri kaza an gane amma ba yi dan musu ba abubuwan da suka faru da annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa ba ba san su ba ina nufin na mu'jiza yana da mu'jizozi na na abin nan amma alqur'ani ya gaya mana kuma wannan na alqur'ani da ya faɗa na tsagen wata asabar tsage asabar tsage domin har su mutanen makka suna tambayan matafiya shi sun ga tsagewarsa suka ce sun gani a can wuraren saboda wata guda ɗaya ne suka ya tsage amma kaga in kana magana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune maciji wani katon maciji ya taho ya dun faro sahabbai sahabbai suka motsa za su tashi ba Allah ya ce kar kowa ya tashi kowa ya zauna to kaga tunda oda ne har ba wanda ya tashi suna kallon shi ya zo ya kurda ya kurda ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune ya daga kai shi ya sa kai shi a kunnan maza Allah maza Allah har ya masa haka sallallahu alaihi wasallam ya yi suka yi magana ya yi sunkuya ya kama hanya ya tafi mazala sallar ce sahabbai wato ba aljani ne rigima suke yi suka zo suka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sasanta su ko mazala ya je ya ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wuraren aljanu lokuta da dama akwai sahabin da yake ba da labari wanda yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rakiya har manzo Allah ya masa zane na yace masa kar ka tsaya anan kar ka fita a cikin zanen nan manzo Allah na bari kawai sai ji waje ya kidi ne yace shi tsoro ma yake ji kai wani abu ya samu manzon Allah sai yayi haka sai ya tuna manzo Allah ya ce ba kar ya fita anan sai ya tsaya ya tsaya ya daure har waje ya shiru can sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawo yace ya rasulullah na ji tsoro na yi ta har zan bi daga inda kai yace masa ai da ka fita da sai dai mu haɗu da kai kiyama da ka fice a cikin wannan da'ira dabbobi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana da su ga sunan burjib hadisai ingantattu wannan babu wani abu suna nan to mu duzoje wanda aka samu hadisan su suna nan akwai rukana rukana sanannen mutum ne dan kokuwa dan kokowa ne sananne kowa ya san shi a kasan makka duk kuma ba a kada shi ya je ya yi kokowa yana dawowa yana tulƙaho ana ba shi hanya sai maza Allah ya tare shi ya ce masa wane ka musulunta mana ya dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai in zaka kada ni ya ce sai dai in za mu yi kokowa ka kada ni wai shi ne yana faɗa abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne haka ya faɗa ba wai sai manzo Allah ya ce masa idan na kada kai zaka musulunta yace za ka kada ni zan musulunta yace to bismillah suka yi kokuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan bakwai dauke shi ya buga da kasa yace ni ne shi kai ne eh ni ne ya tashi yace ya rasulullah mu kara suka kara manzo Allah ya kara kada shi da biyu ya ce mu ƙara aka ƙara na uku manzara ya kada shi da ya tashi kawai sai danna a guje ya shiga gari yana cewa ba wanda ya kai annabi iya tsafi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗi ke dai shi wata kila kaza wata kila shi ya je ya sa hannu a kabari yan dan ba suna sa hannu a kabari Allah kaɗai san tsafa tsafa da ya zama yana kada mutane to shi yana ga yaya za a yi a kada shi mu haka aka yi manzo Allah ya taba haduwa da wani ya yi farauta na zomo ya yanka shi ya kashe ya yanka shi ya ratayo mafarauci ne shi ma manzo Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallama wani ka musulunta mana sai ya ce sai dai in wannan zomon zai ce mun kai annabi ne shi ma yana ga annabi irin abinda tunda an riga an yanka shi manzala ya ce in ya ce ma ni annabi ne za ka musulunta sai za musulunta ya ce zo ni waye haka Allah ya tada zo wannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah zo mu wai kalmar shahada yana ji sun suna nan da yawa mujizozinsa wanda akwai hadisai amma wasu ba ka samu hadisan ba wallahu a'lam na'am amin na ba a ji ai na yau a ji shin na filin waye filin na waye so na na shi ba na kai da kaje ka karba da kai da wanda ya baka tambaya da yayi shine yace irin wannan yana yawan faruwa a kauye mutum ya dan filin shi daidai sai ya je wajen dagace dan bashi dan kuɗi sai ya bar shi ya ƙara wataƙila hanya ce wataƙila wani yadda ce filin na waye idan gwamnati ta baka fili ya zama naka idan mai anguwa ya baka fili ya ba ya zama naka amma ba abuja ba ko a inda suke da karfi duk wannan Allah ne ya dora musu nauyin za su iya baka ita ya gwamnati duk abin da gwamnati ta baka ya zama halal an gane eh yanzu da gwamnatin Najeriya ta ce duk ɗan Najeriya a bashi miliyan 100 an gane kowa ka bashi ya ci halal halal bayanin yadda za a yi su ne su za su wa Allah na kai ya aka yi bani aka yi shi nan ka ka gama da haka sai da tambaye ka yadda aka ka kashe kuma inda ka samu ga inda aka baka su Allah ya ba su wannan karfin Allah ya ba su wannan ikon suna iya shi yasa ka ji a cikin waɗanda aka ce ba za a roƙa ba aka ce banda shugaba shugaba za ka iya zuwa ka roƙe shi in ka gwamnan garin ku ka ce ya baka dubu ɗari ai kun gane ba komai saboda ai kuɗin ku ne zai baka in ya baka kuma ya ya bani babu babu babu babu wani abu daka amma hanyar mutane hanyar mutane shine matsala ko da shago ne kuke da shi kar hanya ba kyau an yi wani alkali daga cikin alkalan musulunci wasu suna kasuwa suna da shaguna sai wani ya fito da kayan shi ya tsara hanya sai rigima ta hada su suka ce su je wajen alkalin ya yanke musu hukunci yaya hukuncin tsara hanya alkalin ya je ebo ruwa shi da kanshi yake ɗebo ruwa a tulu sai suka haɗu da shi ya je ya ebo ruwa suka ce damar ranka daɗe wajen ka za mu je ya ja gefe ya ce to gani ya samu waje ya zauna sai tulun ruwan sai ya ɗora a kan cinyarsa tulun ruwan saboda hanya ce sai ya ɗora shi a kan cinyarsa sai ya ce musu to me ya faru sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka ce ranka ne ai ka yanke hukunci na ce sun ce suka ce duk sun gane ba a tsara hanya eh ba a tsara hanya zalunci ne ka tsara hanyar mutane kowace hanya inda ba ta ka bace in an ce ma hanya a fili hanya ta kowa ce in ga gidajen mu layi na ba nawa bane ba na ka bane layi na mutane ne so magana na zo na tsare wannan zalunci ayan gane tun da fili kwana yana da iyakar filinsa na shi ne kake da dama ka tsare ka yi katanga ka sana ka ce kar a wuce duk naka ne amma abin da shafa hanyar mutane ba daman ka tsare Allah wa Allah laifin musura amin na'am mutum ne ya ba mutum rance misali sun yi zai biya shi ɗaya ga ramadan misali nake yi na to sai kuma shi wanda aka ba rancen sai zama yana da yalwa iwar haka kun ga ɗaya ga ramadan ba sai ba sai kuma shi wanda ya ba da bashi yana da bukatuwa ko ba shi ne maganan ba wai shin zai ce ya bashi kudinsa ba zai ce ba an gane eh ba zai ce ba sai dai shi wanda aka ba yana da dama kuma ya kawo kudin ya ce da mun yi alkawari da kai zan kawo ma kudinka da ramadan amma yanzu Allah ya hore kun gane hausa gashi kudinka ba ba komai zai karba amma shi ya ce alhalin da alkawari ya ce ya kawo babu saboda mai don ka ganki da kuɗi baka san kuɗin me ba ai an gane hausa gaibu ne ai baka san kuɗin me ba ne in ka ga mutum da kuɗi baka san kuɗin ya ba baka san na me ba da haka alkawarin da yana nan alkawari shi ne kadai zai iya canzawa shi da karshe ga dama yawa mun yi shekara mai zuwa zan baka kuɗi alhamdulillah na samu yau gashi sai ka karbi kayan amma kai ka je ka ce ya baka a'a wal mubuna bi ahadihim idza ahadu da masu cika alƙawarin su idan sun yi aji Allah da ka sai kan cika sai alƙawari ya cika na kamar nasiha ya daina kaimar nasiha ya daina akwai abubuwa da yawa da yan kasuwa suke na makwabtaka ya kamata akwai shiga haƙƙin mutane su daina shi ka kasuwa ta Allah ce suna kayan kama na shago sai a zuwa ce in Allah ya koro ma kasuwa shi kenan ba yana nufin wai sai ka tsara hanya ba wasu yana ga kamar tsara hanya ya yake samun kasuwa kuma wallahi ba shi bane kasuwa Allah yake kawo ta eh kayanka na rami ma sai a zuwa siya sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a na kasuwa ya ce masa ya je ko kasa ya kasa za a siya kasa in ya kasa za a siya saboda Allah zai sa a siya za ka tana hannunsa ba sai mutum ya taka haƙƙin wasu yawa wasu ba daidai ba kafin ya yi kasuwa wallahu ala a takwas ta yi na amto na ƙarshe mutane ka gyara ya ringa ji a ringa ji ba sai na gaya musu gobe na ji zan gaya musu na farko ni ba na ji kuma na'am waje alwala to ya yi magana guda biyu na farko ya ce yana ba da shawara a ringa rubuta tambaya ni kuma ina ba da ta shawara a ci gaba da yadda ake shi dalilinsa shi ne ya ce wasu sai a ringa zaɓa ai ba wani zaɓa wanda ba a sani ba a ce ba a sani ba ba a wuce ta na shi ke da sha wasu na tambayoyi wasu ne mara amfani ina ga dai duk tambayoyin da ake suna da amfani na nuhu kawai dai a yi kokari a yi tambaya wadda za ta amfani mu gaba daya na'am sai shawara ta biyu da ya bayar cewa hukumar masallaci kwamitin masallaci yana rikota gyara wajen alwalatar a gyara shi yadda aka gyara farfajiyar nan ana nan tafi in Allah yadda za a gyara eh akwai za a gyara shi insha Allah wani abu ma da daman na ce a tuna mun an ce kafetin sama ya mutu na mata za ku yi haka kun haune? za na ga azumi ya kusa Allah ya sa wani ya sa mana sabon kafet ya sa wa kan shi kan sabon kafet na? eh sallu ala nabin kari Allah musallu ala
ɗansa ne a ɗan uwar ɗansa ɗan uwarsa ne ko gaskiya ne
akwai wani ba Allah da yar uwarsa da su je an an yi jana'izar ai yau aka yi jana'izar ma yau ne Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta akwai wata ma da ta rasu na ita ma jiya aka yi jana'izar ta Allah ya sa ta huta waɗanda suka rasu da wanda muka san su da wanda mu san su ba Allah suna musulmi Allah ya ji kansu duka fitina Allah madaukakin sarki ya tsare mu wani azumi da yake tahowa Allah ya sa da mu za a yi Allah ya madaukakin sarki ya bamu lafiya da da ikon yi mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قدائها قدير فقد هوائجنا قادر هاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا بكل أسرات اللهم اصلنا عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لها وارحمها وآتها واعف عنها وأكرم نزلها وسيم مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونجها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الجنة اللهم إن كان المحسنة فبفي ثانها وإن كانت مسيئة فتجاوز سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين